karanta fatiha kafa uku godiya ga ubangiji da ke nuna da kulhuwa kafa uku uku fatiha da salatul fatiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويتسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
سورة الرعد مدنية وهي أربع وأربعون آية wannan sura ne mai bayanin ra'adi an sauke ta a madina banda wala ya zalu lazina kafaru ko kuma ya ƙuli lazina kafaru lasta mursala wanda walau anna qur'anan fi rabbihil jibal tana da ayoyi arba'in da shida ko arba'in da biyar ko arba'in da hudu Allah dai shine masani da hakikanin ayoyinsa
Bismillahir Rahmanir Rahim bismillahir rahmanir rahim Alif Lam Mim Ra alu da lanjaye da munjaye da ra wannan harfa guda hudu Allahu a'lamu Allah shine masani bi muradihi da abin da yake nufi bi zalika da wannan harfa guda hudu domin sirri ne na Allah da ya koyi a cikin alqur'ani tilka ayatul kitab tilka wancanan azil ayati wannan ayoyi ayatul kitab ayoyi ne na littafin alqur'ani al-irabatu bi ma'ana min ayatul kitab suna daga ayoyin littafin alqur'ani wallazi wallazi unzila ilayka min rabbika al-haq wallazi shine wanda unzila ilayka aka soke zuwa gare ka min rabbika gun ubangijinka shine alqur'ani mubtada kabar hu ga labaran sa al-haq shi qur'ani gaskiya ne la shakka bi da abin da yake cikin qur'ani babu shakku walakin walakin aktsara nasi la yu'minun walakin na sai dai ba da banza ba aksaran nasi mafi yawan mutanen birnin makka la yuminu ba za su ba da gaskiya ba ko kuma la yuminu ba su ba da gaskiya ba bi annahu min indi ta'ala domin su gane cewa qur'ani a gurin Allah yake Allah bai da sun ba da gaskiya ba Allahu allazi rafa samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allahu shine sarki Allah allazi rafa samawati sarkin da ya dauka saman nan bakwai da ya ce kun shi kenan suka tsaya bi gari amadin babu wani gofa tarawna haƙari kallon ka al'amadu babu wani ginshiki jam'i ne imadun na ginshiki wal irsawinatun shine ginshikin da zai rike abin da za a dora a sama huwa sari domin wannan gaskiya ne bi Allah amma da asali ma babu ginshiki to wanda ya wannan shine sarki Allah wanda bai san Allah bai duba sama ya gani to anan zai duba darajar Allah dan an ce tafakkaru fi tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru billahi fatahliku ku dinga tunanin ganin girman Allah da abin da Allah ya halitta zurfafa tunani a yaya hakikanin zati yake yakan sa bawa abuka cikin halaka
Allahu summa tawaya ala al-arsh wa sakara shamsa wal qamar kuma bayan ya gama wannan istawa sai Allah ya nufa alal ari ga al ari istawa ya liku bihi daidaituwa wanda ya dace da shi ba cewa ake yana kan al ari ba ya nufa al arshi wa sakara shamsa Allah ya hore rana da babu ita wal qamar da wata kullum kullun yajri li ajalin musamma minhuma dukkanin su biyun da ranar da wata daga gani kowane ya jari fi falaki kowane yana gudana ne cikin falakinsa li ajalin musamma ga lokacin da aka ambata musu zuwa tayin kiyama ne bakin su idan tayin kiyama ya zo ya tsaya kafin tayin kiyama ya zo shi ranar za a hana ta fita daga gabar shine rana za ta koma tana fita ta yamma shine wanda nasin qur'ani yana yawma yati baru ayati yawma yati baru ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabl aw kasaban fi imaniha a khairan lokacin nan tana fita ta faɗi tana fita to dama ka gan ba mai dorewa bane to alamu ne na tayin kiyama daga baya kuma bayan nan ta fito tana nan tana nan kuma sai a zai ta shikenan ran da aka yi tayin kiyama su ma za a zare dan su an gama wajen ya shamsu wal kamar da ranar da wadda duk za a gansa a guri ɗaya dan da ka gansa a guri ɗaya to mai aukuwa ta auku shine yasa Allah ya ce ila ajalan musamman zuwa ga lokacin da muka ambata musu yawmal qiyamati shine fa ranar gobe kiyama ya Allah ya ce يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون yudabbiru al'amra shine sarki mai juya lamari ya gari amurin mulki yana zartar da lamarin mulkin sai shekaru goma baya talatin baya duk malamanmu ne suke wannan karatun yau kuma ga mu ne in aka samu shekaru goma ashirin baya kuma wasu ne ba mu bane haka abin yake kuma in ka zo shekaru ashirin baya wanda ka gan shi a garin nan duk ba shi bane wasu ne shekaru ashirin talatin ka zo iya ku da kuke zaune ba ku bane wasu ne to shi ne yudabbir al'amra mai juya al'amari daga inda ka sani a mai da abin zuwa ga inda baka sani ba yi wasilul ayati yi bayyanul ayati yana bayyana mana aya ɗaya bayan ɗaya dalalatu qudrati hujjojin ikon ubangiji la'allakum ba da banza ba ya ahlul maka ya ku mutanen birnin maka bi liqa'i rabbikum ganin ana nuna muku haka da gamuwa da ubangijinku bil basi a tayin kiyama tuki nuna ko in Allah ya so ku da rama ko a sakangance ku koma ku bi Allah وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا huwa alladhi ne sarkin da madda ya shimfida al'arda ƙasa dan da ƙasan ma babu ita shimfida ta akai waje ala fasaran sa kalaka fiya rawasiya da aka shimfida ƙasan to ƙasan tana motsi ba ta tsayawa daidai tana girgiza sai Allah ya kafa duwa shine ja'ala fiya rawasiya jibalan sawabitin duwatsun suka zama turken ƙasa bayan duwatsun sun yi wa ƙasa turke wa naharan kuma sai aka yi korama guri guri yana rana tsakiyar kasan Allah ya wannan domin su dan adam su samu rayuwa amma ba ba da ba dan mu akai ba duk wannan Allah ya yi ne saboda alfarma wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ومن كل ثمرات ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل ثمرات دكان ايان itatuwa ai ja'ala fiya zauji isnaini Allah ya ce kowane ɗan itace kala biyu ne min kulli nau'in a kowane nau'i akwai akwai mace akwai namiji Allah ba yi ɗaya ba in ka ji wutari shine sarki Allah yubshi lailan nahar yukushin laidan nahar yubshi ayi guda allailu dare yana lullubewa bi zulmati da duhunsa annahara sai lullube wuni kaga kuma wannan sai lullube dare haka dai abin yana tafiya yana dawa inna bi inna zalika fi zalika la ayatin liqaumin inna bi yatafakkarun zalika cikin wannan bayani dai da muka gaya muku wanda gahi Allah ya shimfida ƙasa tana gilgilo aka kawo duwar wuri aka kakkafa aka sa ƙoramai daga baya Allah ya fito da itatuwa kala kala kuma dare yana lullube da wuni to wannan ka gani ka san mai wannan aikin ba kowa bane sai dai Allah ne inna bi zalikal mazkuri wancanin abin da muka ambata muku la ayat duk wanda Allah ya so ya drama zai musulunta to wannan ya yi alama dalalatun na kafa masa hujja cewa Allah ɗaya ne Allah ya riga ya nuna musu ba ga kowa ba ala wahdaniyatihi ta'ala bisa ga ɗayantakar Allah madaukakin sarki li qaumin ga mutanen da ya tafakkaru na za su zurfafa tuntuntuni fi sunillahi daga aikin Allah duk wanda ya ga wannan kai aikin Allah ya ishe shi ya imani da Allah وفي الأرض قدع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونكيل سنوان وغير سنوان bayan wannan ma ga wani abu da zai nuna muku cewa alaman Allah ɗaya yake wal fil ardi bayan ƙasa fa ka dubi ƙasan ka gani kiɗawan yanki yanki ne biƙawun gurare muktalifatin wanda sun saba da yanzu a nan garin ka tayi kace zaka tafi zuwa Kano kana zuwa gujin gukan za ta bada canzawa wannan nama mai kama da baki bakin kuma sai ya koma jajaja sai ga an samu canji janna ko baka san ta inda aka bare higa ba amma dai tafiya dai tafiya duk ja zai zama to kana tafiya kana tafiya kuma idan ka buje Kano ka dauki hanyar Kaduna to kuma sai ka dinga ganin jan ya fara zama birji dutse dutse dutse dutse har ka dinga kayo dutse daya biyu daya biyu to kana gaba kuma yanayin waizan duniya ma sai ya canza sai ga yadda ka fi sani da zafi kuma an samu canji ana ruwa to idan ka maza za ka yi ga abuja kuma shi kenan da al'amarin zai canza ya zama ko ina ka leƙa za ga dutse kuma duniyar ka gani za ka dinga ganin gajimare ko ina za ka dinga ganin kuma gajimaren suna ƙasa domin daga sun fita a dutsen ne suke haɗuwa idan kuma daga nan inda muke zaune gabar ka yi to kana zuwa an gaje kasan bare za ga kasan ya zama tabo-tabo da haka ka buje ka je can kasar yobe kuma sai ka dinga taddare ne wajen su jejin tulo-tulo nan kuma za ka yi gabar har ka je difa to ka dinga jin zafin rana can kuma a nan arewa san da ka kama hanya ka tafi wajen su babura to ka dinga jin iska mai zafi da haka kana jin jan birji daga jan birji kuma kana tafiya kana tafiya in ka je wajen gidimu ne sai ka ga duniya ya dau sanyi saboda ka tadda kogi daga nan kuma idan ka koma ka sake zuwa gidigir sai ka dinga jin zafin rana to daga nan kuma idan wajen gure kai ma dai zafi za ka dinga ji kasan kuma sai ka dinga ganin ƙura-ƙura idan kuma yankewa kai ka ce za ka je wajen su danu to ka dinga ganin kanin bo kana kana mota ko sai ta zama kore shar sai yashi daga nan kana bin danu kana bin danu kana jin zafin rana har ka je ta kaya idan kuma ka ce zandar za ka koma baya har ila yau to nan ma dai har ila yau ka dinga ganin birji ka danga ganin dutse matattu da kuma idan ka ce daga nan zandar kuma ka ce ai za ka matsa za ka je birnin agadas to nan kuma kana zuwa hanya ba kyau kana bi kana bi a hankali in ka je can kuma sai ya juye zama kamar kurmi sai ga kuma ga dibinai nan kanana manya manya daga nan ka ce za ka je arale kuma sai ga yanayin kasa ya canza daga nan ka ce za ka je alje kuma sahara daza daga nan har libya sahara ne kur allah ya canza kayansa idan kuma a inda muke zaune nan kudu ka fita kana fitowa wajen hadeja sai ka karya kace wajen gombe za ka ji to kana zuwa za ka dinga ganin kuma rana fiye da yadda baka tunani daga nan kana bi har ka je taraba su daban da rana ba kom amma kana zuwa taraba ka yi gabar da ka je wajen dutsen nan malam kana gamawa ka je wajen mai hula ka je garba shede ka buje ka je baruwa to rana za ka dinga ji amma kana haura malam sai ga duniya ya canza kamar aljanna ka riga sai ka ji dum nan gaba kuma al'amarin duniya sai ka dinga ganin gajimare duniya ta zo ƙasa eh nan gaba kuma duk inda za ka je malam sai sanyi ba maganar zafi daga nan kana bi kana bi ka je nan in ka ji har ila yau ka zarce su kana fita kamaru kuma shikenan nan gaba ka fara jin zafi zafi in ka sake ga wani yankin kamaru kuma wani yanayin kuma sai ya dawo to ka ji yanda shi kuma guraren yake idan kuma yamma sun da kam yake ka je Kano da Kano ka dauki hanyar birnin Gwari to kana zuwa nan wajen kuma zaka je Lagos za ga ka dinga ganin gajimare wani gurin ana ruwa wani gurin zafi wani gurin jan birni kai ta ganin motoci suna hadari ka daure da kana ficewa malam da ka zo ibada babban birnin na Nigeria to za ka dinga ganin gajimare wani gurin rana wani gurin zafi amma kana tsallaka kana zuwa Lagos sai ruwa gari sama ruwa ƙasa ruwa tsakiya ikon Allah daga nan kuma yanayi ya canza in ka je lagos wanda za a gani in ka buje kwatano yanayin lagos ne ka je togo yanayin lagos ne nan ga kuma duk zagiyan bakin kogi hanyoyin sun zama iri ɗaya za ka ga ka faɗa kurmi shine za ka ka je kwana biyu uku kana taɓa sai ga jikinka ya fara saba domin za ka ji ba iska kim haka ne za ka canza kai kwana uku hudu ko baka ci na baban ka za ga ka zama jajir to Allah ya ce haka muke wa duniya yanki yanki yanki yanki wa fi arzan Allah ya ce bayan kaza ki dawun Allah ya ce ko ina za ga yankuna ai buqawu muktalifatu mutajawiratun kuma sun makoci juna mutalafiqatan daga wani yankin za ka fice ba tare da an raba ba ai fa minha dayibun wani go za ga rereyen su kyakkyawa wasa bakan wani gurin kanwa kanwa wa qalilin rabi wani gun kuma rereyin ma ba yawa wa kasiru wani gun rereyin yayi yawa kaman jejin tulo tulo wa min dalail qudrati duk wannan ba mai yin wannan sai Allah inda ya kaga wannan duk mutumin da Allah ya sohi da rahama zai ba da gaskiya da Allah zai gane me wannan aikin Allah ne wanda kuma Allah bai sohi da rahama ba to Allah ba zai masa wannan tunanin ba sai ga ya sake afkawa cikin bata wajanatin wajanatin min anabin wa zar'in wa nakilin sinwanin wa ghairi sinwan wajanatin Allah ya ce gadulolin ku ba aljanna ake nufi ba gadulolin ku wanda kuke a nan duniya min anabin wani gadulan dan sanan inabi ne wa zar'in wani shuke shuke ne mu kuma nan yankin namu ba inabi bane an ce wani yana da gadulan daga goba sai mangoro in ma ya sirka da wani abu sai ayaba sai gwanda eh saboda mu nan muna da zafi duk abin da yake da bukatar ruwa ayaba ma baya yi da yawa gwandan ma ba zai yi da yawa ba mangoro dai shine namu wance wani yana da gadalan mangoro ne to amma idan kana zuwa wancan wajen su Kaduna to nan gaba za ka ga kuma ayaba ya fara shiga in ka je yankin za ka ga doya busa sannan kuma a samu doyar alabo saboda yanayin ya canza su ba su da wahala da yawa za a yi alabo za a yi dankalin turawa za a yi doya busa inabi zai yi tufa zai yi domin gurin ya kurmi ne amma nan wajejen namu da muke da rana dole sai abin da za su juri rana amma can kasar larabawa ne kamar irin su katar kamar irin su abu dubai kamar irin su basara kamar irin su umman kamar irin su turki to duk wa'annan idan ka je wannan abin da qur'ani yake faɗa yanayin gurin ne ake irin gurin da jaziratul arab tsibirin larabawa kuma yawan dibinan da yake fitowa a duniya kashi 190 din duk a birnin basara ne a lokacin da basaran take basar kamar birnin bagadaza an kaje kowanne abin da aka faɗa lokacin da bagadaza yake bagadaza to kuma yana nan su yanayin gurin su komai zai yi irin sun maka kuma akwai rana da yawa yawancin kayan ma kawowa ake saboda makan kaje za a ga ranar gurin ya fi na ko'ina yawa to kaji dalili shi ne Allah ya ce wa janatin mina anabi wa zar'in wa nakilin gadibai sinwanan jam'i ne na sunnu wa hiya nakalatan dibini ya jama'u asal wahidan duk sun tara gindi daya wa tashaba su huruwa amma resunan sun riga sun dinga tarwatsuwa wa gairi sinwanan wani ya kama da wani wani dibinin bai kama da wani ba akwai dibinin nan ka ji ma kwallo kwallon ma babu kaman tuwo zaka ji shi wani kuma idan ka bare zaka ajiye kwallon sai ka ci shi wani kuma kasa ya baki gaude ne ɗaci ne da shi amma da mai ɗacin da mai zaƙin da mai zaƙin zaƙin Allah ya ce duk da ruwa ɗaya muka yi musu bayi eh amma kuma Allah ya nuna yukansa ruwan guda ɗaya ne amma kuma ɗanɗanan ya bambanta sinwanin wa gari sinwanin amma ya ce tusiye mun shayi da su tusiya bi ma'in wahid wannan Allah ya ce da ruwa ɗaya muka yi musu bayi bi ma'in wahid da ruwa guda ɗaya to ga hinan dai ku duba lamarin Allah haka za ka yi kankana a gonanka in ka yi wannan na da zaƙi idan Allah ya sa ka sirka da gunan shanu shi gunan shanun sai ka ji daci amma ruwan da ya bai wa kankanan shi aka ba gunan shanun amma Allahu Allah tun da ya canza to ga yi a irinsa ɗaya amma a ɗanɗano kuma sai su canza sai ga abin ya baka mamaki wani mangoron ka tsaye sai a ce ai wannan mangoro ne mai zaki wani mangoron kuma ka sa bakin ka tsami za ka ji da mai tsamin da mai zakin duk da ruwa ɗaya ne ba yi wannan bayi da ruwan kanwa wannan da ruwan sukari ba Allah ya ce mu muke bambantawa don ku gane in kun ga irin wannan ku yi imani ku zo ku bi mu ku miƙa wuya da Allah ku gane shi ne mai yi duk wanda Allah ya so da rahama ya so da rabo in ya ga wannan aikin inda rabansa zai koma ya bi Allah shi ne Allah yake nuna mana wani farilu wani farilu ba da labarin filukun wani farilu amma muna bambantawa muna bibitawa bin nunu wal hai ba ruwa shayin su ala ba aran ga shayi filukun cikin ci dan mu da muke da mangoro anan idan ce wannan mangoro sai a ce warin gaba sani wancan fa mangoro sai a ce wannan ai aure ne wannan mai jijiya ne to kaga za ka kowanne da irin nasa darajar shi mai warin gaba sa za a ji kanshi yake shi aure zakin ne da shi ba kanshi amma da irin nasa kanshi shi mai jijiya zakin ne zalla amma kuma daɗin sa bai kai aure ba to kaga anan an sha bamban ke to sauran itatuwan ma haka wani wani ayaban in ka sa ya baki ci za ka yi wani ayaban ba dama ka ci sai ka soya gayi wancan ayaba ne wannan suyawa za a yi wannan kuma cinsa za a yi to haka dibino wani dibinin kasa ya bakin ka ka dinga jin kasa kasa wani dibinin kasa ya baki ko zuma ka yama ba za ka ji zakin saboda zakin sa to Allah ya ce amma muna bibita wasu akan wasu wani farilu ba'arwa ala ba'arin fil ukuli wajen ci gidan ka ga karanta da kaula ka ce fil ukuli wasu kuna kuma ka ce fil lukun ai ba man huluwi akwai mai zaki wa hamirin akwai mai yami huwa min dalail duk wannan ga mai hankali min dala'ilu yana daga hujjoji kudrati na ikon Allah madaukakin sarki duk mutumin da yake so ya ga ikon Allah ya duba dan itace ya gani man ga wannan ga wannan duk ruwa daya sun bambanta to mai bambanta su fa shine Allah ya kamata mai tunani ya koma ya bi Allah ya dayanta Allah kar ya tara Allah da wani ba wani mai wannan aikin sai yi yasa za su ce ba mai yi sai Allah to Allah ya ce duk muna muku haka ne inna bi zalika inna bi zalika laayatin liqaumin yaqilun inna bi zalika almadhkuri wancanan bayanan da muka ambata muku ɗaya bayan ɗaya a dalilai na ikon ubangiji wanda Allah yake nuna ma kai tunani akan ƙasa da yankunan ƙasan da gonakan naku da dibinan naku wani ya kama da wani wani bai kama da wani ba da yadda ake fifita wani akan wani in gazo ci to Allah ya ce da yadda muka fifita wani kan wani wajen ci wala ya ce inna bi zalika mazkuri kaga wancanin bayanin da muke ambata mu la ayati wannan akwai alamomi ba su waye ne ba ga kowa ba li qaumin yaqiluna sai wanda irin mutanen da Allah ya hankaltar da su sai masu hankali su ne ya tadabbaruna za su yi lura da irin wannan su koma su bi Allah su gane Allah ne ne wa in ta'ajam wa in ta'ajabba jabun qawluhum wa idza kunna turaban inna la fi khalqin jadid wa in ta'ajab ya Muhammad idan mutane suna mamaki min takzibil kufar daga in kana mamaki wai me yasa kafirai suke gare ta ka fa ajab haqiqul bil ajab haqiqa ka cancanta al ajabi qawluhum fadan su da suke cewa munkirina lil ba'th suna musanta tayin kiyama a idza kunna turaban shin yanzu ashe idan mun zama rere a inna ila yau lafi kalkin jadidin yanzu a sake mai da mu halitta sa liyanar da ƙa'idu ai sarkin da yake da iko ala in sha'ir kalki ya fara da halitta wa ma ta kaddama da abin da ya gabata ala gairi misali ba tare da wani misali ba to ai ƙadirin yana da iko ala yi adajin da ya mai shi wa bil hamza da ne cikin wani alhamza guda biyu a iza din nan a inna din nan da a iza da inna din nan fil mawriya ne a gurare guda biyu a taqiqi tabbatarwa ne wa taqiqi awwal na farkon sai a tabbatar da wata sai lisani yace a sabaka nabiyin wai da kala ali asa ali ba tsakanin da ce a inna a iza ala wajhaini ga fuska guda biyu wata raka ko a bari wai ya fi qira'atul istifhami shine karatun fahimtarwa fil ula cikin farko da kabar wannan labarin fi sani annabi wa akar wa akaran ɗaya kuma aka su sun kai haka Allah ya ce ulaika allazina ulaika allazina kafaru bi rabbihim wa ulaika laghlalu fi anaqihim wa ulaika ashabun nar ulaika Allah ya ce wayannan wanda suke faɗin wannan magana Allah ya ce wanda idan sun mutu suna mamaki ta da su dinnan to allazina kafaru su ne fa wayannan wanda suka kafirce bi rabbihim ga mahalicin su wa ulaika irin wayannan ranar gobe kiyama al aglalu su ne za a musu kukumi abin da yake nufi da kukumi a sa hannun mutum guda biyu anko a haɗa ankon kuma a ɗaure shi da wuya a gugume to shine gugume hannun da wuyan duk a hada guri ɗaya kan yana kallon sama to nan gaba ya zama al'agladu fi a anaqihim a wuyayensu wa ulaika wa'annan azhaban nar Allah ya ce su ne ma'abuta zama a gidan wuta hum su din nan kaliduna biya hum fiya kalidun a gidan wuta za su kaddara wa dawama wannan zala wannan aya ta gaba ta sauka fi istijadihim al'azab yayin da suke garajen neman azabar isi za a saboda izgilanci ya Allah ya ce wayan tajlunaka bi sayyati qabla alhasanati qabla alhasanati wa qad kalar min qablihim almasula wayan tajlunaka suna neman garaje yan tajlunaka suna garaje bi sayyati da zuwan azaba suna cewa gaggauta ka musu azaba qabla alhasanati tun gabanin rahmar ubangiji Allah ya ce wai su kafin zuwa yanzu ban sani ba wa karkala ba ta riga ta shuɗe ba min qablihim tan gabanin su musulatin masalai jami'in na musalat bi wazan samrata ya zo da ma'aunin samrata uqubat wai ba a gaya musu misalin irin uquba da Allah ya bani amsaluhum ga misalan su min al-mukazzibin ga wanda suka gare ta da suna cewa maza a kawo musu azaba ai ba wani abu ne boye ba azaban nan sun manta an yi wa mutanen annabi nuhu ba da dadewa ba bayan sa aka mai da mutanen annabi lutu mutanen annabi ludin nan aka masu wani azab ba da dadewa ba kamar da mutanen annabi salu aka sake matsewa da mutanen annabi hudu bayan annabi nuhu sai mutanen annabi hudu sai mutanen annabi salu sai mutanen annabi ludu abin ya gangaro ya gangaro ya gangaro har ya zo kan mutanen annabi ibrahim su ma ka halakar da su abin ya gangaro ya zo kan mutanen annabi musa fir'auna da jama'ansa wani abu ne boye a fili aka yi musu har abin ya gangara ya zo kan mutanen annabi isa wanda suka roƙa a roƙon musu ma'i da aka halakar da su amma duk da aka suna garajen neman azaba ashe abin da muka yi wa'ancan bai iya su su zama izina ba har yanzu suna garajen neman azaba a fala shin yanzu a yanku ta tabiruna biya ba za ku lura da na gaba ba hausa suka ce da na gaba ke zane girfin ruwa gani gawa ne ya isa gawa na tsoron Allah duk wannan abin da muka yi ba zai sa musu izina ba in ji Allah wa inna rabbaka wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab tunda su suke neman azaba Allah ya ce shikenan ba mu ne muke nema musu ba wa inna rabbaka sana ubangijinka lazu magfiratin shi ba Allah sarki ne ma bocin gafara in kaga an yi wa bawa azaba sai dai bawa ne ne ma mashi Allah gafara yake su lillahi ga mutane alama a zulmihim tare da zalincin su wa ila idan ba haka ba da Allah yana so yi wa bawa azaba an lam yatruk ala zahariya dabatu wallahi ko da dabba mai dindigi a bayan ƙasa Allah ba zai bari ba kama Allah yana sufatuwa ne da gabara gabaran yake so yawa bawa ba azaba ba wa illa rabaka sanu ubangijinka duk da kuna garajen neman azaba la shadidu liga mai tsananin ukuba ne ba man azaba ga wanda ya saba mana da karfe tara zuwa karfe goma sha ɗaya na rana an gama komai wanda za a sa ya wuta an sa wanda za a sa ya aljanna Allah ya gama Allah ya ce ba sai kun nema ba idan abin ya zo kibta ido ne an yi an gama abin ba dadewa zai yi ba amma ana muku jinkiri ne ko Allah ya so ku dira a dalilin wannan annabi Allah yana daga muku kafa ko kwa musulunta ku bi Allah sai a dauke abin da kuke nema jinkirin rayuwar ya zame muku alkhairi shine dalilin jinkirtawan wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih inna ma anta munzir wa yaqulu allazina kafaru sai kafiran suka dau wani layi daban suka ce laula wai hala dan me yasa unzila alayhi me yasa ba za a soke wannan annabi annabi Muhammad ayatin a soke masa aya mana me rabi ya guma halittun kala ta kamar yadda aka soke sanda ga annabi Musa ware da koyi da aka bada hannu ga annabi Musa wannan ga ko taguwa annabi Salihu me yasa ba za a soke annabi aya ba to sun yi tambaya ma ba san dalili ba shi al'adan Allah ne in dai Allah ya sauke ayar al'umma ba su yi imani ba su Allah ba zai bar al'umma ba dole halakar da su su kuma wannan al'umma mutanen birnin makka yadda suke neman ayan ko da aya ta zo ba za su yi imani ba shi kuma Allah yana ganin darajar annabi baya so ya halakar da mutanen annabi Muhammad to wannan shine dalilin da ba saukiya ba amma Allah ya ce da annabi kana ta Allah sai Allah ya ce rabu da su inna ma anta munzirun kai ba mu ce ka kawo musu aya ba abinda muke bukata kai dai mai gargadi ne kawo bal kafirina ka dinga tsoratar da kafirai walaisa alayka ityanil ayati ba kai kake da damar zuwa da aya ba zuwa da aya yana gurin Allah wali kulli qaumin wali kulli qaumin had wali kulli qaumin dukkanin mutane hadin fa akwai mai shirye da ita ba bar mutane sakaki haka ba nabiyin akwai annabi ya da'u wanda ke kira wasu ila rabihim iza ubangijinsu bi ma yudi daidan abin da Allah zai bashi min al-ayati na aya la bi ma yaktaru ababin da suke kagowa ba addinin musulunci ba haka ya bar mutane kowa da shugabansu kowane annabi yana gargade da mutanensu bayan annabin ya koma ga Allah a kowane irin jinsi kuma akwai malamai su malaman kuma su Allah ya tsayar a madadin annabawa su ne halifofin annabawan su za su miya gurbin sai su yi aiki da alkur'ani abinda annabawan suka gaya annabi ya gaya musu to sai su yi aiki da shi to yi ne dalilin malami bayan malamin kuma an zo addini Allah baya bari kowane masallaci da limami sai an sa mutum a gaba ya jagoranci mutane dan ya nuna musu ga yadda masalaha yake da yadda al'amarin addini yake to addinin Allah baya tafiya imtiya kowane da shugabanci shine aka ce liqulli qaumin kowane mutane hadin da annabin da zai shige da wanda Allah ya so ya da rahama sai ya duba ya dauki abin da annabin ya zo da shi nan da nan kuma sai ya ga imani ya cika zuciyarsa wanda Allah ya so ya da azaba ko da hukuma sai ya ga annabin ma yake wa ibilanci shikenan kuma a nan duniya ya iya ce a lahira kuma ya tayi a tabe to kaji lamarin ubangiji Allahu ya lahu ma tamilu kullu unsiya wa ma tajiru larhamu wa ma tazdad Allahu zarki Allah ba ya lamun shine masani ma tamilu kullu unsa kowace mace abin da take dauke da shi Allah ya san min zakarin idan mace ta dauki ciki a a namiji ne wa unsa ko mace wa haidin cikin guda ɗaya wa muta'addidin biyu ne ko uku ne wa gairu zalika shi yasa duk abin da ake barwa Allah ka daina gani yanzu kana zuwa ana auna ai namiji ne mace ne ba wannan ake magana ba akwai abin da in an gaya ma ba za ka iya bada amsa ba yaron da za a haifa zai rayu kafiri ne ko musulmi ka sani to yaron zai yi dogon kwana ko gajeren kwana ka sani ai baka sani ba to bayan wannan kuma za a tambaye ka shi yaron da za a raya iyaye ba a sanadiyansa iyayensa za su yi galijan ko kuma a a sanadiyan iyayen yaron zai yi galijan baka sani ba kuma bayan an haihu wannan yaron in za a ɗau wani ciki wanne za a ɗauka kuma an haihu wannan cikin cikin da za a yi ko ɗa dubu matar za ta haifa da zuriyar kafin Allah rubuce ki an san daga wane na biye da wane wane zai fito ta sanadiyar wane wane zai fito ta sanadiyar wane to ya za Allah ya alama mata hamilu kullu unsa Allah yana sanar da abin da kowace mace take ɗauka ya sa kar matar ka dawo ciki ka ce ko za ka je ka zubar ko na ba shari'a ya yarda idan bai warka ce ko ba izinin da zaka mata azalo matarka ta aure in za ta yi kunika ko kuma za ta sha wani nono to za ka mata azulo ne da izininta babu laifi ka mata azulo da izininta amma baiwa ko ba izininta za yi amma taimako Allah ya dan tsayar a roƙi Allah wannan zaman sa daban amma a zuwa sha wani ƙwaya a zubar ta wannan ba akwai wani bala'i fa idan kayi Allah bai yi abin ba za a kama ka da laifin kayi ka takura tunda kayi ni a kaga Allah bai yi ba to yasa duk abin da za a haifa an rubuta ranan gini ranan zabi to yasa kullu ya hamilu kullu unsa ba ku ga turawan suna ta yi suna holiyo suna me kara haihu din kuma ana haihuwa Allah ya ce za a yi mutum ya yi sai hana ne babu wata ma'ajidun wa ma ta giru Allah rahamu ma'aiwa ba ta iya ragewa shine ta giru ba ta iya ragewa min muddatul hamli ga muddar ciki wa ma yazdari minhu idan lokacin yayi kuma ma'aiwa ba za ta kara ba wa kullu shay'in duk wani abu da ka sani wanda ka sanin da wanda baka sani ba inda hu abun Allah bi miƙidarin an san gwargwadonsa bi ƙadarin an san gwargwadonsa wahadan wajen ɗayan takansa la ya tajawazu wahadan da iyakansa la ya tajawazu ba wanda yayi zai ketare iyakan gwargwadon abin da aka iba masa alimul gaibi alimul gaibi wa shahadatil kabirul muta'al alimul gaibi shine sarki masanin gaiba wa shahadatu mai shaida aikin ko ma gaba abin da ya fi ko bai wa ma shuhida da abin da bayan za su iya gani al kabiru sarki ne babba al'azim mai girma ya san kana sallah sai ka ce Allahu akbar al-muta'ali madaukakin sarki an karge ga halittarsa bil qahr wajen rinjaye shine yake yake rinjaye da kowa ba wanda yake sai wani abu fa ce wannan mutumin sai ya koma hannun Allah da abin da Yahudawa suke da abin da Nasara suke lokacin da Allah ya gama naka shikenan dole rana dai za a gamsu a gurin Allah ka daina gani suna wani abu kamar sun fi karfin Allah ba haka bane Allah ne yarda suke yi kuma idan mun gama su da Allah ba su yi sa komai ba Allah zai mana maganin su to muta'ali ne ai Allah ne madaukakin sarki sawa'un minkum sawa'un minkum man sarra qawla wa man jahara bi sawa'un minkum daidai ne a gare ku fi ilmihi ta'ala sanin Allah man asar alƙawla mutum ya boye ƙaulansa ma Allah ya sani wa man jahara bi da wanda ya bayyana ko ka boye ko ka bayyana alimin nabi jami'il ma'lumati muhidun ilmuhu bima yajri fi tagumul ardina ila ala samawati la ya'zubu an ilmihi mithqala dharratin fil ardi wala fis samai بل يعلم دبيب النملة السوداء على سدرة السماء في ليلة الظلماء ويدرك حركات الذر في جو الهواء ويعلم السر وعقب ويدلي على هواجس الدمائر وحركة الكوادر وكفية السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في آذال الآذال لا بعلم متجدد حاصلا في ذاته بالهلول والانتقال باب وانا أبدا زي قويا الله كوما مين يمكن سنسا من أسر القول وان يبوي مغنى ومن جهر به ده وند يبينا أقول الله دتين ومن هو مستكبر ومن هو مستكف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستكف ده وند يبوي مستتر بالليل أكين دري بزلام يا دون دري إن يا أبو كما أكين وسارب بالنهار ده وند يك تبيع أكين وني ظاهر بذهابي يتبيع أي في سربه طريق وتبرك سبيل نهار دلانا ده الله يناسي له له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له للإنسان الله يتنا قرم وتم مؤكبات أكوي ما سكر بين يهين مؤكبات ما سكر بين ملائكة ملائكة تاتجب إذا وانا يتبسي وانا يداو akwai mala'ikun da za su wuni da bawa akwai wanda za su kwana da bawa min bai ne dai nan gaba gare ku damu wa min kalbihi da bayansa wa ra'ahu a bayansa ya fazunahu suna kiyaye bawa min amrin lahi daga lamarin Allah bi amri alal jinni na aljanu wa gairihim da wani amma idan kaddara Allah ta zo to sai a mai da su gefe wata rana sai da nali ya fito a kofar gidansa sai ga mutane da ta kuba ce kai me kuke yi suke ga dan ka muke ga mutanen kasa ko ga na sama yace da na kasa yace to ai sama ba zartar da komai ba kasa ba da ikon ai wani abu yace wahala kuke yi sai Allah ya zartar a sama sai a ƙasa kuma a hukunta ai daddara ya zo mala'iku ma mai da su gefe ake sai Allah ya gama hukunci ko sai a dawo da su to saboda haka Allah ne mai kariya su ma sababi ne in Allah ya niya zai yi ikon sa sai a bada gefe shi yasa yanzu duk lokacin da Allah ya niya zai yi wani abu in abin na masifa ne to waliyan Allah sai Allah ya kame bakin su ba za su yi addu'a ba dalili in sun yi za su kunyata dan yayi niya zai yi to sai a hana su addu'a waliyan Allah idan Allah ya zartar da lamarinsa to yi kenan saboda yayi niyya zai wani abu su waliyai idan suka yi addu'a shi fa yayi niyya zai yi to kar waliyan su kunyata suka kame bakin su saboda yayi niyya idan kuma yana yin niyyar abin zai fasa to sai sa waliyan su yi addu'a to addu'a su kuma sai ta zama tsani na dauke wannan abin shi yasa Allah shine mai yi in ka dunkule guri ɗaya ba mai yi to sai Allah ina fata kun fahimta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah ya la madaukakin sarki la yughayyiru baya girgita ma bi qaumin ga mutane la yaslubuhum ni'matu Allah ya ba mutane ni'ima ya cire baya yi duk lokacin da Allah ya ma ni'ima kaga ni'imar ya zama babu sabon Allah ne yawancin ni'imar da Allah ya dake daukewa dangane da bawa saba ka Allah ne kana cikin ni'ima ka talauci ya rabe ka ka tuba kuɗi kana cikin ni'ima wata masifa ta zo ka tuba amma wanda baya bin Allah kuma Allah yake saba ake masa ake masa ni'imar to nan kar ya dame ka istidraji amma kai ne bin Allah da in kaga arzikin da kake ciki ya juye kai ga wani hali akwai abin da kake wa Allah ba sai an gaya ma ba ka bi kowa sanin abin in mai karamin karfi ne masu noma gona gona mai yakin Allah ne baka bayarwa idan mai dabbobi ne yana cin amfanin mutane ko yana zaluntar mutane idan mai kuɗi ne baya bidda zakka idan malami ne bai tsaya gaskiya ba idan sarki ne zalunci ne to duk lokacin da nimar ta canza to akwai abin da bawa yake wa Allah wanda Allah baya so ya dawo ya tuba in ya tuba sai a dawo masa da imani a dawo masa da ni'imar da aka rasar masa da shi kana tuba kana dawa gun Allah to ni'imar da ta ko sai ta dawo kana zaune baya ka dinga ci ka kasa samun hanyar biya ko ya dai abin da kai wa Allah ko kuma kana zaune a wani abu ne ya ma wanda ga bukata ta zo ga yarka ta isa aure ga matarka tana da juna ba abin da zaka yi kai dai ka tuba da Allah akwai abin da kai masa to Allah gafa ta ya zan yi na gane ai bai laifi ba ga masa ya sani sai dai ki ka san abin da kai ko ta bangaren iyayenka ka saba musu a ko kuma bangaren ƴaƴanka ne kake nuna wani abu na zalunci ko kuma mahaifiyarka ce baka faranta mata rai ko mahaifinka ne ya mutu baka masa addu'a to dai ka bincika kai da kai laifin ka fi kowa sanin laifin idan ka ji Allah da malam ban san laifin ba sai a ce to ka dai tuba shi Allah da ya juya ma wannan ni'imar ta zama azaba ya san abin da ka masa ka tuba in baka sani ba mahalicin ka ya sani shi yasa inna la la yughayyiru ma bi qaumin Allah baya jirgita mutane suna cikin wani ni'ima ya salbuhum ni'imatu ya zare ni'imar da ya musu hatta yughayyiru sai sun jirgita ma bi angusim ga abin da ke tare da min al-halati jamilati daga hali kyakkyawa bil masiyati da saban Allah wa idza arada wa idza arada Allah bi qaumin suwan fala maradda wa lahum idza yayin da arada Allah ku dan maza haka mala hasan wannan ma Allah ya samu guri sosai ya tafi man sani ka tsana ka dan tayi daga barcin sai ka dan maza mala da dan gyara mala min nan Allah ya baraka Allah ya saka da kai masoyin mu ne jama'a duk wanda ko gan shi ya zo karatu nan makarantar sanadiyan wannan ne shi ma ba malada nan ya sani yana gaba da shi yana gaba da shi ya sani shi ne yansa ne muje wa idza arada Allah bi qaumin suwan fala maradda lahum da yayin da arada Allah Allah madaukakin sarki yake nufi Allah madaukakin sarki bi kauin ai Allah idan duk lokacin da yake nufi bi kaumin ga mutane suwan azai musu azaba Allah ya tinkaru fala maradda lahu ba mai mayarwa ba minal mu'aqabati wannan mala'ikun ma ba za su hana ba wala gairuha ko wani sa sai dai kurin an ga musiba ta danno a kama addu'a annabi ya ce la yuradul qadaru illa du'a ba abin da an kaddara ta zo zai dan sassauta kaddara ya zo da sauki sai dai addu'a in aka yi addu'a abin da zai zo da yawa wanda zai fi karfin mutum dubu kuma sai a ga abin a sawwaki ya kare in babu addu'a sai a ga abin da ya taso kankani babba ne yayi kamar mutum da ya taso gaba da gari yana iska in ba da addu'a ba ba zai yi ba ai kaga da jarin ba za a tsira ba amma da ya zo da addu'a da ya zo da addu'a ba shikenan ba. sai ya kare bukan almajirai shikenan kuma da kwanan sai ya kare kuma Allah ya karɓi ransa muka yi masa addu'a ta kai addu'a ce ba dan addu'a ba abun ba karami ba wutar ta fice diya da ake tunani Allah shi ya kurna kuma shi ya kai kayansa to haka bawa ake so ya sani la iradul qadaru illa du'a ba abin da zai taso na kaddara Allah ya rage karfin kaddaran sai addu'a to shi yasa Allah ya taso da ba a dawo dai gurin Allah wa malahum wa ma lahum min dunihi min wal lahum me ke gare ku ne min dunihi kuma bayansa ai arada la bihim suwa min duni ai wannan Allah min walin yanzu yamna'uhu anu ya isi hana abinda Allah ya yi ba wanda ya isi hana ko da mutum ya ce kara ya ban kaga ba ai ba dama Allah ne bai so ayi abin ba da ya so ayi abin ba wani mahaluki da zai hana in Allah ya yi yanzu ta da lamarin sa ai mai iko ne akan komai in ya zartar da ikon sa ba wani wanda ya ka- ya isa ya kawo iko ya ci abin ba zai yi ba sai dai shi za a dawa a roƙe shi ya sassauta kuma sai abin a kawo ya cikin sauƙi idan addu'ar ta yawa sharrin kuma sai ya juye ya zama alkhairi saboda yawa sharri zai zo idan addu'a ta yawa sai ya zama alkhairi saboda yawa za a gani ruwa ya zo ya cinye gonakan mutane ya cinye filin mutane idan ruwan ya tafi kuma sai ya yi amfani kuma sai a samu abin da za a ci kafin damina kaga sharri Allah ya juye ya zama alkhairi ina fata kun fahimta saboda yawa wani guri zai zo ko gobara ya taso an rasa yadda za a yi kuna kin wannan gobaran to in gobaran ya taso mai yiwa nun wani surkulle ko an yi wani kulumboto wanda kar ku ci gaba a garin da gobaran ya tayi ya laba shi kenan ya cinye wannan sharrin nan gaba a garin ko kowa sai ya arziki eh an yi wani kulle kulle ko a ƙarƙashin ƙasa yake ai wata masifa ce in ta bi ta kai ta fice wannan abin ya kare to kaga abin da kuka gidan kuma sai ga wani alkhairi ya zo mu wani abu Allah yake so zai muku na arziki sai ya ɗauke wannan masifar ba tare da kun sani ba Allah sai kaga ya nuna ikonsa ina fata kun fahimta sau da yawa wata masifar in ta zo a dalilin wata masifa kuma sai a ɗauke wata masifa ba za ku iya sani ba amma ba mai ba abin da zai haifar da haka sai dai addu'a da kuma gaskata ubangiji Mm.
هو الذي يريكم البرق كوبا ودمعا وينشئ السحاب الثقال wallazi shine fa sarkin da yiri kuma albarka yake nuna muku walqiya kawai lil musafirin idan mutum matafi ne ya zo walqiya gaban sa faduwa yake mina suwaki kar wani tsawa ya fada masa a'a ko kuma kan ruwa ya tsare shi ko kuma kar wannan ruwan ayi bayan ruwan ya dauke yi mutum ne mai masassara zazzabi ya kama shi wa dama'a lil muqimi bil madari mazaunin gida kuma daga ya walqiya shi alhamdulillah alhamdulillah abu ne guda daya wani yana tsoro wani yana so banda Allah ba mai wannan a abu ɗayan ake faranta wani rai abu ɗayan ake bakanta wani rai amma kuma dukkanin su rahama ne shi matafi in ya ga walƙiya tashin hankali ne gare shi kar yana tafiyan nan ruwa ya tsare shi kar yana tafiyan nan ruwa ya doke shi kar yana tafiyan nan ko yana da zazzabi ko kafin ya je garin da zai je ruwan ya cutar da shi shi kuma mazaunin gida in ya ga ruwa daga ya ga walƙiyan to hankalinsa daɗi yake ya san tunda a nutse yake to ko Allah zai kawo ruwan idan Allah ya kawo ruwa za a je a yi huda za a je a yi noma da abin da ya kamata za a yi abu ɗaya ne wannan yana jin daɗi wannan rai yana ɓaci kuma Allah a cikin ikon haka yake yanzu a gida sai a yi mutuwa daga zaran an yi mutuwa a gida Allah cikin ikonsa abu ɗaya ne mai gidan ana cewa ya koma ga Allah yaran suna kuka matan suna kuka amma wanda yake so ya auri mata ka kuma daɗi yake ji yace alhaji wani ya rasu in Allah ya dandara gona dama na son matar kaga shi a ran da ka mutu a ran ne yake murna kuma ƴaƴan ma da ka mutu in ka bar dukiya uwa da uba sun rasa ɗansu ƴaƴa da mata ko suna murna babansu ya rasa za su samu dukiya wani yana murnan mutuwan ka dan ya samu dukiya wani yana murnan mutuwan dan ya rasa ka kaga abu guda ɗaya ne duk lokacin da a gida ka ce yau an haifi da a gidan to wani yana murna wani yana bakin ciki ana cewa an ma haihuwa a gidanka mahaifiyar ka za ta ɗau yaron ta ce alhamdulillah Allah mun gode ma idan ma dan ka bi ɗaya kiyar kuma ta zuba ita ta haifa ba sai dai ta yi murna a baki amma ranta ba so yake ba a gidan ma kuma wani baya wani yana murna wani kuma yaji ya aka a gidan wani ne aka haihuwa makiyin karen nan zai tsira hasada yanzu wani ɗaya ya samu wani kuma idan ya ji haihuwa murna zai ma domin ka ƙara iyali ba za ka rike ba duk abu guda ɗaya zai zama wani alkhairi wani shari duk lokacin da aka ce ga damuna ya faɗi abu ne guda ɗaya amma wani ransa ya ɓaci yana cewa damuna ya faɗi zai ce ya yi sauransa a buɗe yake to kaga Allah ba zai jira rufewan sauranka ba ko shi mai sauransa a buɗe shi baya jin daɗi wanda ya sai birki ya tara baya jin daɗi wanda gonansa ya gyara ya wanke ya gyara ya yi komai shi gwan murna yake wannan yana murna gobe zai je shuka wannan yana bakin cikin me yasa damuna ya sauka hi bai hirya ba ina fata kun fahimta duk lokacin da aka je ta jama'a ga kogi ya zo wanda zai je ya kama kifi ko masanci wanda zai je kogin yana zuwa zai je kama tarwada ko me yace alhamdulillah dama kwanan nan ba mu da kuɗi tunda sabon kogi ya zo bari mu yi ga mu su wanda ya shuka shinkafansa bai girma ba yana bakin cike kar shi kuma ya cinye shinkafansa wannan yana ki wannan yana so to al'amarin ubangiji haka yake in Allah zai jira bayi ba za a yi komai ba duk lokacin da za a yi gyara ba sai an bata dole sai ran wani ya bace wani zai ji daɗi yanzu ranar nan yana yi gari yana wayewa yanzu wani ransa ya bace kamar barawo kamar munafiki a wannan ranar zo ransa ya bace ya ce kurin gari ya waye duk munafurci ba zai yoyi ba sata ba zai yoyi ba amma dare yana yi yana yi su kuma lokacin za su fara murna eh dare yana zuwa sai ya ce alhamdulillah su suna murna kai kuma kana wani aikin ka ba dan daren ba da ka karasa kai bakin ciki to sun ma lokacin daren wani daren shi ne ranar sa wani ranar shi ne daren sa yanzu gari yana wayewa duk wanda ake bi bayi baya san ranar nan ya rasa inda zai yana gida ba zai fito yana daki ya ce Allah ya sa dare yayi kar kuma gari yana wayewa Allah ya sa gari ya waye in je nema iyalai na abinci kana jin daɗi shi kuma mai bayi so yake dare ya dan da ranar matsala ne gare shi to al'amarin ubangiji duk lokacin da aka faranta ma rai fa ka sani a lokacin aka baganta wani rai duk lokacin da wani yake kukan talauci wani a lokacin yake samu duk lokacin da aka ci amfani yayi tsada talakaran sabace masu kuɗi kuma a lokacin suke murna ai yanzu nan za su ci riba kana cewa haɗi yayi tsada kana kuka wani kuma a lokacin yake dariya idan ana mutuwa wani yana mutuwa wani yana dariya a mutuwa wani kuma yana kuka idan an yayi uwa wani yana murna wani yana kuka to duk al'amarin ubangiji haka yake in dai an faranta ma rai faran wani ya baci shi yasa an kana malami kar ka ce wai zan faranta kowa rai Allah da ya halarci bayinsa ma in yi wani abun wasu ba sa so ka duba dai ka gani kaga yanzu damuna zai yi in an biya ta mutane ko wallahi ba za a yi damunan ba yanzu tun da tun rani yanzu akwai wanda ya gyara gona to an yi ruwan mutane sai ce me yasa aka yi da ruwa mu gyara gona ba yanzu Allah sai Allah ya ce to a jira to ana jira dan har baɗi zai zo ba a gama ba to lokacin da aka yi abin Allah hakuri yake da bayansa shi yasa in kana malami karka ce kowa sai ya soka akwai layin da ka dauka in ka dau layin gaskiya sai ka ku da duk mai kin duk mai ƙarya zai ki ka kasan da wannan idan layin ƙarya ka dauka to ba duk mai gaskiya zai ki ka ba yadda zai mutum ya hada biyun in mutum ya hada biyun to abun Allah ba kowa bane munafiki ne shine muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wala ilaha ulai shi baya can baya nan baya nan baya can to da munafurci ai gwara kafirci shi za duk mutum na Allah in ka ce za ka yi wa Allah aiki duk mai kin Allah sai ya ƙi ka to ka jure ka ɗauki wannan shine hanya mafi tsira Allah ma da ya bayinsa bai tsira ba fa yanzu yayi damuna an ce an sauke ruwa da wuri idan damanan yake tafiya a ce ruwa yayi yawa idan ruwan bai zo ba a ce ruwan ake so idan yayi sanyi a ce sanyin yayi yawa in yayi zafi a ce zafin yayi yawa ba a taba yin shiru ba akan aikin Allah yaya kai da Allah ya halitta kuma wai ka ce wai bayi sai sun ma yadda ya kamata ai Allah hakuri yake da bayinsa to ya kamata mu ma mu dinga hakuri a halin da muka tsinci kanmu Allah ma da ya halicci bayi bayi ba zai baki ba to ya kamata malami ya zama mai halimi mai sanyin hali mai hakuri ya duba ya ga bayin Allah ba abin da suke wa Allah yaya bawa da bawa to Allah ya ganar da mu wa yunshiu sahaba siqal yunshiu Allah ya ce sai mu farar da as-sahaba wannan gajimare da ka gani siqalan sai zan mai nauyi bil madar za ga ya ruwan sama daga yayi cida kaga kaman trailer ne ya dauka za ka je yana num num num num num to Allah ya ce wannan gajimaren ya ɗau kayan nauyi ko baka san ta inda aka ɗora kayan nauyin ba wa yusabbihu radu bihamdihi wal malaikatu min kifati wa yusabbihu radu duk lokacin da aka yi wannan cida Allah zai nuna ikonsa su ma mala'ikun tasbihi suke in sun ga Allah ya nuna iko na Allah yadda muke mamaki aka su ma suke idan an yi sidan nan an yi num num num num num an yi sida sai ka ji mala'ika yana subhanallahi subhanallah ba mai wani aiki sai Allah ka ɗauka ruwa a saman ka ruwan da ya kai teku guda an ɗauke shi kawai kuma Allah zai ce a watsar da shi a zuba da shi da an ga dama za a saki ruwan fa kowane ruwa girman sa ya kai kago fa an zai zuba to mala'iku ne sun baza fuka fuki wannan yaryar din da yake a kansu yake zuba suna yanka ruwan ne haka shak shak shak shak sai ka ga yib yib yib yib ana mana aiki ne ana yayyanka yi ana mai da shi dugo dugo da an bari daga ya fada kanka shike sai mutum su ma da suke wani aiki sabbihur rahad bi hamdi zaka suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wal malak al muwakkil bi sahaba yasuqu bihamdi ai multabisan bihamdi suna mai cuɗe masa subhanallahi wa bihamdihi na'am wa yursilu sawaika fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihan Allah madaukakin sarki yace wai sabiyu rahadi bihamdi eh wal malaikatu min kifati wa yursilu sawai sai Allah ya kotsawa wa hiya narun takarju min sahaba nan da nan za ga wato wannan tsawa wuta ce za ta fita daga gajimare malam in za a yi hidin inda za gane Allah sarkin rahama ne Allahu akbar ana yin cida mala ba za a yi cidan fa da farko ban za a saki fatsawa inda dare ne sai Allah ya nuna aya inda dare ne malam za a ga an yi walƙiya wanda ba irin sa walƙiyan ya bada na haske wulalalala an yi wannan to kowa ya jira wato bayan walƙiyan nan can za ka ji karau ana janna cida kuma sai wannan tsawon ya faɗi malam in dai za a zub da wannan tsawon zai faɗi malam sai an yi cidan da ka rasa bayan cidan ya faɗi za ka ji wani abu ya bi baya durururururururururu mala'iku sun raka daga an saki wannan dutsen Allah sai ya gaya mala'iku ku je shi baya faɗuwa sai kan mai rai daga an saki a ɗakin mace da 'ya'yanta sai Allah ya ce da mala'iku su ko mala'iku sun fi wannan tsawon zafin namu shi ko tsawon kafin sakon ya yi tafiya shekara ɗari biyar amma an saka mala'ikun sun fi sai Allah ya ce ku je gida kaza mun je fatsawa ku je ku fitar da matar ta koma gefe da yaran ku fitar akan wani za mu daura ana faduwa an jima duk kowa waje za gan shi kai ma baka san ta yadda aka fitar da kai sai sun zo sun fitar mai zuwan zai zo idan kuma bihiya Allah ya dora dukkan yin bihiya duk ruwan duniya da yake yana fada wuta ne zai kama saboda bala'i wannan kuma ya wune na mala'ika kar ayi kaza aka yi guri kaza ruwa wannan shi sauka da wannan idan ya zo ya fada bihiya duk girman bihiya sai ya dara shi kuma za ga wuta ya kama bishiya idan kuma haka ya fada fili in ya sasa na je kasa sai ya je kilomita sha biyu to idan kuna so ya fito kaga dutsen to gurbin da ya fada nono za ka dinga zuba eh kullum ka dinga zuba nono ka kyale shi kana zuba nono kana zuba nono wata ran sai in ka yaka da hannunka za ka ga dutsen yayi sama in dai na jin nonon yana sama za a dauka ai da muna dauka sai ce gara da na sai gan dutsen baya fice kwallon fura haka dan karami ne amma masifarsa kaman duniyar zai tayar da kai Allah ya ce mu muke wannan ba ya kamata ku ji tsoron mu wai sabiu rad ai fa yusibu biha man yasha wanda Allah yake rufe tarihu da abin da ya faɗa sai ya kona abu na gala wannan ya sauka fi rajulin cikin mutumin da ba aka ilaihi nabi sallallahu alaihi annabi ne aika man ya duhu annabi yace ku je ku irawa ne zai kuma addinin islam fa kana da aka je gun sai faɗin magana ta rahin ladabi ya faɗa annabi da aka ya nuna bai san annabi ba haka za ka ce kuma ya nuna bai san Allah ba to shi kenan da aka yi haka da aka tambaye shi to ai abin ba a ji daɗi ba annabi ne ya turo mu ka zo an kira ka zo ka bi Allah sai nuna bai san annabi kar ka faɗa abin da kai ne ya rubuce ya nuna bai san Allah ba da ya ce waye annabi waye Allah kurin Allah ya ce saka masa tsawa karawu sai ya dare kurin babu Allah ya ce ina tambayan ka na ai ko annabi na ka raina min annabi ka ce waye annabi babu tambaya ne wai waye annabi yana wannan kurin karawu kawu ta gaba je Allah ya ce ina cewa annabi ya kira ka ce min waye annabi babu Allah ya kai lahira ko maza aka ce da mala'iku kai jahannama akan sa wannan aya ta sauka
وهم يجادلون في الله وهو شديد المهان وين كافرين يجادلون سنا جاي يكاسمون سنا رجما الى النبي zuwa ga annabi Muhammad fillahi kuma a cikin irin da Allah ya kira dan a zuwa bi Allah wa huwa shadidul mihal shi ko Allah mai tsananin karfi awul aka ko rike kanka cewa na babu an gama da shi ba kai mun yi ga sharhi mun yi bayani ba babu an yi rugurugu da shi in kana so ka gane mutumin kuma a cikin shari'a ka duba za a gane shi shi ne za a gashi wanda wuta ya faɗa kansa wani mutum ne mina ɗawagi ce arabi yana daga ɗagutu irin mutum na mai ɗaurin kai wa gare ta sada mu fasir wa hasilu anna rasulullahi sallallahu alaihi ba ka ilaihi na bara mina sahabi annabi aika jama'a daga cikin sahabban yad'unahu ila allahi wa rasulihi a kirawo zuwa ga Allah da manzansa faqala yace aka biruna ku bani labari man rabu muhammadu alladhi yad'una ilai sai ce hal huwa min zahabin aw min fidati am min hadidi aw nu as fa sa'azama alqawma kalamu mutanen magana ya girma fansarahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce ma ra'ayna akbaru qalban wala ajbaru ala allahi min hadha rajul suka ce da annabi yaro mu ba mu taba ga mutum mai karfin zuciyar kafirci irin wannan fa qala annabi irju ilai ku kawo gunsa ku komo da inji annabi farajau falam yazdadu ala maqalati maganar sa na farkon kurin shi bal aqbata min sai da ya faɗin maganar ta bin da aka ji ya fi na farkon ganin farajau ila ne suka so komo gurin annabi fa qala yace irju ilai annabi yace ku sake dawowa ne farajau fa bayyana ma hum inda yad'una suka ji zuwa na uku suna kiransa wainazi'una yana musu jayayya irta ba sa bata ba gama magana ba sai a gaggaje mari akan mutum fakara saukar utin duk wanda suke zaune wanda suka je kiransa gaje marin yana saman kansu fara'adat daga nan sai Allah ya yi shida wa barakat akai waliya wara ma bi sai kace fara kad kafir ana danna karau sai ga fafar har ya kone wahum julusu inda ko gun ba su bari faraja suka dawo liyakbiru nabi sallallahu kawun ba annabi labari yace ba sai kun gaya mun bai Allah ya gaya mun Allah ya gaya mun yadda aka yi shi i ta raga sahiba fa qalu yace min aina alim suna zuwa gurin annabi suka ce masa yayi ta ai babu abokin ku ya gode yace kad awa ilayya ai an yi wahayi gare ni kafin ku zo man ce ai babu Allah ya gama aikin gama an gama an zo mutane yana kiran ka gurin Allah zuwa annabi har kana ingilanci to da Allah ya musu Allah ba zai bari ba
wa huwa shadidul mihal lahu da'watul lahab lahu na gari Allah da'watul haqq Allah yake da kira na gaske waya kalimatu ita ce kalmar la ilaha illallah wani ita ce da'watul haqq ai ma adalatu wa hiya dole wanda zai daidaice ta sai ka gama da Muhammadur Rasulullahi waya kalimatul haqq jama'at mai fitawul islam da ita ne ake tattara mu kullum musulunci fala yaqbal min ahad ba karba ga kowane daya illa bi iqrarin biya sai da tabbatarwa duk lokacin da kace la ilaha illallah to sai ka gama da muhammadin rasulullah anan ne mutum ya zama musulmi saboda haka la ilaha illallah muhammadin rasulullah kar mu sake da shi yanzu ma mun doje yi kusan biliyan daya ko duk lokacin da wani azzalimi ya damu addinin Allah ba fa mumini ba azzalimi irin su yahudu irin su nasaran to tsakiyar dare ko karfe ukun dare duk wanda zai zama kunci ga musulunci to za ka iya tarihin man ka guri daya la ilaha illallah la ilaha illallah inda ka masa dubu ɗaya ka gani ko aika masa Allah idan shiryansu ne ba alkhairi ka shirya da shi idan ba shiryansu ba ne za su cici musulunci Allah ga hailala mun tura Allah zai yi maganin su kar ku saki duk wani wanda yake so ya ga bayan musulunci hailala za a tura masa Allah ba zai bari ba kuma duk lokacin da za ka kwanta kai la ilaha illallah dubu ka kwanta tun Allah ya da ranka zai kiwa inda ran annabawa suke kiwo kuma duk wanda yake da wani bukata kamar bulaguro ka zo gari ka dohi garin za ka shiga in ka dubi garin haka ka zai ka yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka yi dubu ɗaya ka yi ga garin abin da za ka ci ka ya ka yi bukata garin Allah zai maka shi ba sai ka wahala ba kuma duk mutumin da wata ya kama sabon wata kana kallonsa ka yi la ilaha illallah dubu inda wani jinya da yake jikinka ka roƙi Allah Allah ya tsake ma to in Allah ya da ka shafa wannan jinyan Allah zai sa mala'iku su yi ma operation sai Allah ya dauke maka shi ina fata kun fahimta to yi ne lahu da awatul haqu shi yake da kira na gaskiya wallazina wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basili kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi Allah madaukakin sarki ya ce wallazina sune wa'anda yad'una kago inda suke bauta ma min dunihi waninsa ai gai ho wani asnam sune gumaka to Allah madaukakin sarki yace la yastajibuna gunki ba ba zai amsa musu walau ma gare bishayin da wani abu mimma ya dilibuna hu daga duk abin da suke nema gunki ba zai amsa musu ba illa sai dai istijaba su amsa ba ka ba su ka fai ai ka istijaba ta ba su ka fai sai dai amsa na wanda ya shimfida hannunsa ilal mai izuwa ruwa ruwa yana rijiya sai ka haka da hannunka ala shafiril bi'r a bakin gaɓar rijiyar ya du'u kana ruwa ka zo ruwa ka zo ruwa ka zo yanzu ruwan da yake rijiya zai zo bakinka to haka wanda zai kira gunki inda ya ce gunki ba na in zai baka sai dai wannan ruwan zai fito a rijiyar ya zo bakinka idan ko ruwan nan a rijiyar nan ba zai sama ya zo bakinka wato gunki ko ya kara miliyan kake kira ba zai amfane ka da komai illa ka ba sai da kafai sai wanda ya shimfiɗa hannunsa guda biyu ilal mai zuwa ga ruwa lebulu gafa wai ruwan da kansa ya zo bakinsa dirti fa ya ɗaukaka min albi'iri daga rijiyan ilaihi zuwa gare shi to Allah madaukakin sarki ya ma huwa bi bali ba yadda za a yi ruwa yana rijiya ya zo bakinka ko abadan fa'u abadan har abada to in kuma hakan ya zama haka fa kazalika haka nan magun bi mustajibi na wallahi duk abin da suke gunki ba zai amsa musu ba وما دعاء الكافرين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين با كومين أدوان كافر با عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء إلا في ضلال سيدي cikin bata akwai sujada ne a gaba to bismillah
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وزنادهم بالغدو والأصال الله أكبر الله أكبر ولله الله مدوكين سركي yace walillahi ga sarki Allah yanzu da suke sujada mafi samawati wanda suke saman nan bakwai wal ardi da kasan dau'an wajen biyayya kalmumini ne kaman mumine da dadin rai suke gaida Allah wa kara su ko munafikai dole yasa kalmunafiqina wa man akrahu da wanda baya so da sai saboda kin takobi wa yazidu kuma suna sujada zilaluhum inwayin bil guduwi da sahuwa al bukura da safiya wannan sali da marice a shaya a wannan lokacin gaba daya safa da yamma kowane lokaci suna yi wa Allah sujada kul ga ya musu qul man rabbus samawati wal ard qul kul ga ya musu ya muhammadu liqaumika ka ga ya mutanen kamman rabbus samawati waye ne ubangijin samman nan bakwai wal ardi da kasai duk kafircin kafiri idan ka tambaye su kace waye ne kulga ya musu Allahu Allah dole ne su kasa ba da amsa kace Allah ne in lam yaqulu in ma fa ba su ce Allah ba la jawaba gairi ba wani amsa da za su bar sai dai haka ya Allah ya ce قل أفتكتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا tun da dai kun san Allah shine ubangijin samai da kasai kulga ya musu lahum da su a ba ita katu yanzu kwariki min dunihi wani Allah gairu auliya ku ce su ne majimantan lamarin ku asnam ta abuduna kuna bauta musu la yamlikuna li anfusihim nama wanda yi gunki ko kansa bai mallaka amfani ba ana ruwan sama gunki ba zai ce ana ruwa bari higa daki ba idan gobe rayu ba gunki zai ce ga wuta bari higa daki ba dan ya tsira ko kuma ya kama gudu ya tsira ba zai iya yi ba kansa ba baya amfani idan kuma zai fado daga sama gunki baya kama rehe ya tsaya ya ce ko zai tsira sai dai ya faɗo ya kare ne shi ne fassaran baya amfanar da kansa wala rarran ko bai sai ya jawo amfani ba in ka ce gunki Allah ya tsine ma ba abin da zai ma in ka dauka dare ka dubi keyansa ka farka rayi ba abin da zai yi kullum sai dai ya tsage in ba ka da wuta ba ka da itace a gidanka matarka ta dame ka sai ka fassara shi a dafa ma tuwo da shi ko kwanansa ya kare dama ba kwana taraktum malikuwa maliku ma yanzu a yi kwabar wanda ya mallaki amfani ya mallaki cutarwa ko ku dawo zuwa ga Allah isbahami ne ta biyu na uzurta kula ga ya musu قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات kula ga ya والنور musu hali yanzu shin ku jama'a ya sawul ama yanzu a hada makahu wal basir da mai gani yanzu a haida kafiri da mumini ta zama daya yanzu a hada su am hal tasawul zulumatu ko kuma a jama'a a hada duhu ne wa nuru da haske yanzu da kafirce da imani a ce sai su zama daya la ba yadda za a yi su zama daya to ya Allah ya ce أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم am ja'alu lillahi yanzu ku a sanya wa sarki Allah shuraka abokan tarayya kalaku wanda ku da kanku aka yi aika kalki su ma wai gaje kalaku wanda aka halitta ka kalki kamar halittar sa bata sha ba ku iya kamanta halitta kalkul shuraka bi kalkin lahi halittan abin da gunki ya kuma sai hada da na Allah kuma alhali Allah shi ya gunkin nan ma shi ya halicce shi alai abin da fa ta kidu kuna kudirewa isi kai wai kuna cewa har sun cancanta ko ta bi kalki isbahani ne gari laysa al-amru kadhalika wallahi lamarin ba haka yake ba wala ya sai gul ibadatu ba wanda ya cancanta abota masa illa la kalika sai dai mahalicci kulga ya masa Allahu khaliq قل الله خالق كل شيء وهو الواحد kulga ya القهار musu Allahu Allah fa khaliqu kulli shay Allah fa shine mahalicin kun la sharika lahu bi Allah fa ba shi da abokin tare fa la sharika lahu ko ba shi da abokin tare fil ibadati wajen ibada wal wahid Allah ba shine madayincin sarki al qaharu mai rinjaye li ibadihi ga bayin al munfari bil ijad shine madayinci wajen samarwa wal idame da rasarwa al qahiru li ibadihi marin jayin bayan al-mukhtar abin zabi fi abu alihi a cikin ayyukansa fala yusalu ba mai tambayan Allah amma ya fa'alu ga abin da ubangiji yake aikatawa mhm.
وهو الواحد wa القهار huwa wahidi ne madayincin sarki alqaharu mai rinjaye sun ma darbar masalu sai aka sake buga mana misali lil haqi ga gaskiya walbadi da ƙarya fa kana sai Allah ya ce anzala min as-sama'i ma'an fasara tawdiyatun bi qadariha fata mana saydu zabadan rabiya anzala Allah ta'ala wala Allah madaukakin sarki shine mai saukewa min as-sama'i daga sama ma ruwa wannan kogin da kuke gani a gargayen al'arshi ne malamai sun faɗa guga ɗaya ke jawowa fasala tawdiyatan sai ga wannan ruwa ya kwaranya ga dazuzzuka yi ne kwarurruka bi kadar ya gurgurdan ami bi kidari misira da gurgurdan misalanta fata mala faili idan ya cika wannan kori ya cika wannan korin sai ga fata mala faili sai ga gulbi ya dauki gaba da kumfa radiyan wanda ya daukaka aliyan alai kumfan sai ga ganshi ya hau kan sama ruwan ko ma ala waje min kadarin ya dauka zanta wala wuyi da abin da ya kare kamannin wannan wa mimatu iduna alaihi da ababen da kuke rurawa finnari a wuta min jawahir al'arari sai ga kumban ya dauke jawahari na ƙasa ka zahabi kamar zinari wal farati da azurfa wannan hasi da tagulla ibtiga'a hilyati wanda za ku nemi yin ado da shi aw mata'in ko kuma kayayyaki yan tabibi wanda za ku amfana kalawani kamar kwararraki idza uziba yayin da kuka narkar zaba da misluhu shi ma za ga yayi kumfa irin nasu ai mislu zaba da sai za a ga yayin misalin kumfan kogi a tsaili na gulbi wawa kabasar shi ne wannan mummunan nan da ake cewa kwan makera allazi ya fi likiri wanda ake yaye ake zubarwa daga makera to kazalika yanzu Allah kazalika yadribu Allahu al-haqa wal badil kazalika da mazakuru wancan nan bayanin da muka gaya muku wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba an faɗa don a sanar da shi yadribu Allahu al-haqa Allah yana buka muku misali da gaskiya wal baɗilu da abin da ba gaskiya ba gaskiya yi ne bautan Allah baɗilu yi ne bautan gunki to ya Allah ya ce fa amman zabadu fa yazhabu jufa amma zabadu amma wannan kumfan mina sai ne a kumfi kumfa ne na gulbi wa ma uki da alaihi minal jawahiri a kumfa ne na abin da ake rurawa na jawari fa yazhabu jufa a banza zai tafi baɗilan a banza marmiyan abin jiba ne bihi da wa ma ma yanfa wannan wa ma ma yanfa nasa fa yamkusu filan wa ma ma yanfa nasa amma kaga abin da zai amfani mutane min al-ma'i na ruwa wal zawahiri da diamond fa yamkusu shine ya buƙa zai zauna ya wanzu bil ardi a bayan ƙasa zamanin zamani mai yawa kazalika al-badilu haka fa ƙarya yar mahalu yake lalacewa wai mako yake shafewa wa in ala ala ko da ya dauka ka bisa gaskiya fi ba da laukati a sharin lokate wal haqu amma ita gaskiya sabitun tabbatacciya ce bakin wanzar zai yake to haka Allah ya buga mana misali yanzu duk lokacin da za a yi ruwan sama in ruwa ya kai ruwa wannan kwarin a nan wajen babu shi dan wajejen nan ba za a iya kwatance da shi ba sai guraren da yake da dutse idan guraren yana da dutse da yawa kamar can wajen kasan gemu to idan an saki ruwan sama an gaba tunda ba inda zai sha ruwa to wannan ruwan sai ya biyo nan wannan sai ya biyo nan sai ya tare ya zama kogi amma lokacin da ruwan yake tafiya kumfan ne a sama idan an yi ruwan an ɗauke kumfan nan da yake tafiya a sama to in ruwan ya ɗauke an jima kumfan zai zama babu ai da ruwan ake shi ake amfani yanzu kumfan da yake tafiya shi kumfan fa yi ne ƙarya amma yi ne akan gaba to haka bautan gunki yake duk ruruman da suke tafiya ce tafiya sai kaga kumfan ya zama babu da ruwan za ya a ya kumfa ka taba ganin gunki ya amfana ai dai gurin Allah za a dawo shi mai bautan gunki ma da yana gunki in Allah ya dora masa jinya ya Allah yake cewa in yayi za gunkin yayi masa ba kuma sannan ake gaya mu kaman jawari kaman zinare in an je makira an tara sa an narkar idan ya ji wuta ya ji wuta kumfan ne ya sama ruwan zinarin zai kwanta ƙasa amma masu ƙiran da kansu za su rere kumfan su zubar inda gaske ne na saman za su ɗauka zubar na ƙasa ai na saman bai da amfani dole da ƙasar za a zauka to haka in juyi ya yi juyi dole gurin Allah za a dawo to tun da ta yi koyaya gun Allah za a dawo a duniyar ma a dawo gurin Allah mana a bar gunki to kazalika haka nan Allah maɗaukakin sarki almazkuru abin da muka ambata muku yarribu yi bayyana lahul amsal ɗaya bayan ɗaya Allah dai yana bayyana muku misalai ba ga kowa ba ga wanda Allah ya bai izina Allah ya bai rabo to shine zai gane hanya ta gaskiya lillazina tajabu li rabbihim alhusna lillazi ga wa'anda izjabu li rabbihim kaga wa'anda suka amsa kiran ubangiji ajabu bi dadi Allah ya aiko annabi annabi ya kira babu sarki abun bautawa da gaskiya sai Allah ana gaya musu baga la ilaha illallah suka daga hannu suka ce istijabu suka amsa kiran Allah to Allah ya ce bi dace da nuna da'a alhusna Allah ya ce su za a ba aljanna wallazina والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هو لابتداه به wallazina sune wa'anda lam yastajibu lahu ba su amsa kiran Allah ba umul kufaru sune kafirai law anna lahum ma fil ardi jami'a da zai zama duk abin da ke bayan kasa zai zama nasu duka wa misluhu da misalin sa alanka labta da bi Allah ya ce wallahi idan sun bayar su ce za su fanshi kansa kansu da azaban Allah Allah ba zai karba ba kafir ya je ce da Allah duk abin da yake duniya na baka wa man fil ardi jami'an summa yunji ya Allah ya ce ومن في الأرض جميعا ثم ينجي مم.
كلا مم.
إنها لزيا مم.
نزاعة لشويا تدعو تدعو من أدبر وتوليا gaba kaɗan وجمع فاويا مم.
إن الإنسان خلق هلوا إذا مسوا إذا مسه الشر جزوعا مم.
وإذا مسه الخير منوعا إلا إلا المصلين kaji Allah ya ce sai dai masu sallah shi dan adam halinsa kenan ga rowa in alkhairi ya zo ba zai bayar ba in sharri ya zo kullawantum tamlikuna قل لو أنتم تملكون كبائن رحمة ربي إذا لأمسكتم كشية الإنفاق وكان- وكان الإنسان ba كتورا halin dan adam yake da duk duniya za ka ba mutum rikewa zai shi mutum mai rowa ne sai ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cikin alkur'ani mai girma yake cewa da arne duk abin da yake duniya zai ce da Allah gahi a fansar da hi ga azabin wannan rana Allah ya ce ba za mu karba ba to ai dama abin da zai bayar ba nasa bane kuma Allah ka da babu ya baka shi yayi gaba me za ka ba Allah Allah ya ce a biya kafiri in duk duniyar dukiyan duniya za ba Allah ba ya bayar cin hanci ko ka bayar Allah ya ce azaba sai an yi ba za mu karba ba saboda haka kafirin zai biya Allah ya biya Allah in ba zai biya Allah ba za a biyar da shi أولئك لهم سوء الحساب ulaya kawai na wanda suka kafirce ma Allah ba su ba da gaskiya da Allah ba Allah ya ce lahum a gare su su il hisabi su ne da mummunan hisabi wa huwa abin da ake nufi al muwakazatu za a rike su bi kulli ma amilu da duk abin da suka aikata la yaghfiru min shay ba za a rike musu komai ba وما وياهم Allah ya ce جهنم wa ma wa makoman su jahannama wutan jahannama ne wa bisa وبئس المهاد ce al-mihar ita ce mashin fudi al-firash ce wannan zala wannan aya ta sauka fi hamza ga sayyidina hamza wa abi jahal da abu jahal
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى مم.
إنما يتذكر أولو الألباب ba mai ya alamu yanzu a hada da wanda Allah ya sanar da shi anna ma unzila ilayka wanda ya gane cewa an sauke qur'ani ilayka gare ka min rabbika abun ubangijinka fa amana bihi ya zo ba da gaskiya da kai kaman huwa a ama da yanzu a hada da wanda ya zama kaman makahu la ya alamu hi bai zama qur'ani an sauke ma a gurin Allah ba wala yuminu bihi bai ba da gaskiya da yanzu sa zama daya dan sai da Hamza da yana zaune da Abu Jahil suna guri ɗaya sai Abu Jahil ya faɗi magana mummuna akan Annabi ai sai da Hamza yana da kwari da baka da ya daga sai da ya karya akan Abu Jahil ya daga ya maka ya buge ya kansa jini ya fito ya za ka ga dan dan wana wannan magana dan muna tare da kai sai to addini naka na bari ba zan yarda wani ya ci mutuncin dan uwana ba akan wani addini shine sanadiyar sai da na hanzu ya bar su Abu Jahil yana zuwa gurin annabi ya ce "Ya rasulullahi na yi imani kuma yi da baban annabi da sai da na hanza duk baban su ɗaya shi baban annabi sai da na abdullahi dan abdul mudallabi shi ma sai da na hanza dan abdul mudallabi ne eh kanin babansa ne ko wan ba- kanin babansa ne to kaje saboda haka ya ce ina ai ba zai yi ba ai ya zo ya miƙa wuya ya zo ya dafa wa annabi muhammadu kaga Allah ya tsame shi a wancan layi ga ya shigo da yi nan yanzu da wanda yana zaune bai fita a layin ba har ya mutu yana kafiri ranar yakin badar aka sare kansa Allah ya ce da hisa zama ɗaya la ai ba za su zama ɗaya ba to in ko ba za su zama ɗaya ba ya Allah ya ce inna ma ya tazakaru ulul albab inda ma ya tazakaru ba kowa ne yake jin wannan wa'azi ulul albab wallahi sai dai mazo a hankali أصحاب العلماء بوتا هنكلي الذين الذين يوفون بأهل الله ولا ينقضون الميثاق الذين سوني وإن يوهون وإن ذي جتكاوا بأهل الله دا الأورن دا سكت وكذا الله